سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يجوع المرء اليتيم وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي برحمة تعفي لنا بالذكر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وعبيه وصاحبته وبنيه فإذا جاءت الساخة آه الله سبحانه وتعالى mun kwana inda Allah ya karanta mana irin ni'imomin da yawa dan adam daga na halittarsa zuwa kuma ni'imomi da Allah ya wa dan adam na abubuwan da rayuwar shi suke bukata na abinci wanda in dan adam ya kalla wannan ya isa ya ji kaunatar ubangiji a ransa wanda kuma ɗaunar sa soyayyar Ubangiji a rai shi zai ja wannan bawa na ya bauta wannan Ubangiji zai masa wannan ni'imomi. To kamar a nan akwai taɗadirin tunda wannan zanci suka da Allah a tashin farko yana wajen hada su ne ga waɗanda ba su yarda da ranar tashi ba kafin maka na lokacin. Sai Allah ya ci gaba da ya musu hadidi. Idan duk wannan ni'imomin duk ba sa mutum ya ba Allah ba to akwai ranar da mutum zai yi nadamar rashin wannan bin Allah din. Shi na da faɗa fa iza ja'at sakha to idan ranar nadama ta zo ranar da mutum bai yi amfani da wa'azin alƙur'anin nan ba bai gamsu ya ga duk wannan abubuwan da Allah ya faɗa ne kuma sun jafi ya ba Allah ba har sai suke sai da wannan rana ta zo wannan rana Allah ya faɗe ta anan da asafa wato mai tsananin tsawa wanda wannan tsawar za ta sa sai kunnen mutum ya kurmusu kuma yanzu ne idan wani abu mai ƙara ya fashe ko aka buga wani abu mai mutsar ƙara to ƙarfin ƙaran nan sai ka ji kunnen ka ma ya yi irin dum haka ba ka ji to ya danganci ƙarfin ƙarar to idan ƙarar tsananin ta ya kai to ta toshe wa mutum kunne ta kashe dodon kunnen sa ya zama baya ji to ɗaya daga cikin fasara da aka yi wa wannan asafa din shine wato asaiha allati tusimmul azab wato tsawa ce wanda saboda ƙarfinta sai ta kurtar da ji sai mutum ya daina ji a karan kalmar asakhat wato daga taha ne ya suhu a larabci wato taha ya suhu yana nufin wato idan abu ya yi ƙara shi ne a saiha kenan a saiha allafi su suhu ai allafi su zilu sam'a wato sunnu tsawa wanda take kawar jin mutum tare da mutum ya zama da ya kurumce ya daina ita ce tsawar ranar alkiyama to idan wannan babbar tsawa ta faru nan yace ai annafat tsaniya tsawa ta biyu busa ta biyu da in an yi ta shi ne tashin alkiyama yake faruwa ala a ibi hada an yi wannan mutum tashin alkiyama to idan wannan tsawa ta abu ranar alkiyama kaga ko a iya nan Allah ya nuna girmanta Allah ya wani abu ne mai girma da zai ba saboda girman faruwarta kamar wani abu ne zai kashe to saboda girman faruwa na tsawon tashin alkiyama din to sai ya zama da duk wanda zai ji sai kudin sa za kurunci saboda karfin faruwar wannan tsawa din to sai Allah ya cigaba da faɗin kuma waƙa'i na ranar cewa a ranar ranar shine yau ba ya sirru mar'u min akhi wannan badali ne daga astaka wato zarafi ne na astaka din wannan rana shine ranar da zaka ga ya sirru mar'u min akhi ranar da mutum zai gudu ya tsere wa dan uwansa na jini ka san ba abin da mutum yake so ya dawo a jiki kamar dan uwa saboda dan uwa shine da aka taso tare aka saba akwai shakuwa akwai wannan abin na kusanci to amma saboda tsananin wannan tsawa mutum za ga ya arce ya guje wa dan uwansa wa ummihi wa abi mutum za ga ya guje wa mahaifiyarsa ya guje wa mahaifinsa saboda tsananin wannan rana wa sahibatihi wa bani mutum zai guje wa matarsa ai zaujatihi wa banihi mutum zai guje wa ƴaƴansa wannan yawan din badalin min iza wato da anan Allah ya faɗi mutanen da suka fi kowa kusanci da mutum daidai da karfin kusanci Allah ya wa na daidai da kusanci wanne ne ya fi kusa kusa al'aqrab fal aqrab in jama'a nan wanda ya kusa da kai sai da kowa ba kamar dan uwa sadiki wanda za a ci tare aka taso tare aka wasa saboda komai tare kuke yi to amma a wannan ranar mutum zai guje masa duk wannan kusancin ba zai yi amfani ba sannan bayan dan uwa a kusanci al'aqrab zuwa ga mutum shine mahaifa bisa ga bambancin kusancin wanda wani wani ya kusa da mahaifinsa namiji wani ya kusa da mahaifin mahaifiyarsa mace amma dai mahaifa in banda dan uwa ba wanda ya kai su zuwa jikin mutum to daga mutum zai guje dan uwa inda zai ga iyayensa ma uwa da uwa zai guje musu sai bayan su wani kusancin na gaba shine kusancin mata Allah sai kawo ta ma'anan da sahiba ko bai kawo ta da zauja ba saboda zauja mata ce amma zai iya yiwa matan mutum ba su da zama na kwarai akwai wato su'ul ishra ma'ana ba daɗin zama ake ji ba to amma wanda dan zama yayi daɗi aka samu fahimtar juna ita ce sahiba ita Allah yake nufi da kamar sahiba kamar kamar can da Allah yake kore wa kansa ko badi ussamawati wa zarfu anna taqulu lahu sahiba ko wa lam yakul lahu to sahiba shine mata wadda ana halin daidaito akwai fahimtar juna to ita ma duk wannan mutum zai guje mata a wannan rana ta alkiyama haka nawa bani mutum zai gujewa ƴaƴansa na cikinsa me yasa duk za su guje mutum zai guje musu saboda bi kulli mri'in minhu kowane daya a cikin waɗannan mutanen da ɗan uwa da iyaye da mata da ainihin ƴaƴa to kowanne dangane ɗan uwansa ɗayan a ranar lahu sha'anin kowanne yana da wani uzuri da wani gagarumin sha'ani yubuni yana da wani gagarumin abu da yake ciki wanda ya wadatar da shi gabar suna ɗan uwan nasa da iyayen nasa da masu takaba su yake sukan sai menene wannan sha'anin shine malamai suka ce a mutum zai guje ne saboda kada ɗan uwansa ko matarsa ko ɗansa ya tambaye shi wata tabi'a ma'ana kada ce ai akwai wani haƙƙi da nake bin ka a duniya ka ba to ranar tserewa saboda ba zai iya biyan haƙƙin ba ko da mai neman haƙƙi na ɗan uwansa ne ko da mai neman haƙƙin uwa ce ko uba ko mata ko ɗa mutum zai iya tserewa anan ibnu kasir a tafsirin shi ya kawo wani asari daga babban malamin tafsirin na ikrima sai ikirma ya ce ai wannan rana alkiyama ne mutum zai gamu da dan uwansa eh tambaye shi sai masa ni da Allah abunka ai yu akhil laka ni wani irin dan uwa ne abunka sai ta ai kai dan uwa ne na gari kai mun alheri kaza ta ai kaza ya tafa dan abuwa na alheri sai ce da Allah za ka iya ce muka da ko da misqala zarra ne na hakana ya tsira shi a wannan rana sai ta sa'a ai ba zan iya ba yau ni ma ina cikin uzurin da take ga nake ba zan iya ba ka ba haka nan zai gamu da mata zai gamu da mahaifiyarsa ya tambaye ta zai gamu da mahaifinsa ya tambaye shi duk zai tambaye shi ya nake abu uban sai ta kai dani nagari mai nagarta ta yi min kaza ta yi min kaza zai faɗa idan ya tambaye ɗansa ya ce to da Allah abin da nake so ya waka taimaka min da yar hasana guda ɗaya ne sai ta abu zan iya baka bai wata kaina nake bane ba wannan misali zara na sana ba to shine Allah ya faɗa a nan cewa a wannan ranar kowa zai guje kowa kowa kan sai ne kullum bi'in minhum yawma idin sha'anun yubuni kowa a wannan rana yana da wani sha'ani yana da wani gagarumin sha'ani da kai wani kullum na kashin kansa yubunihi ai hali wani hali ya shiga lubu an sha'ani gairi wanda zai sa ya manta da halin da dan uwansa yake ciki ko wannan shine wanda a can sofal ma'ar da Allah ya cewa wala yasalu hamimun hamimun ba ko kamar an samu ma ainihin ainihin tarin ina sai wala yasalu hamimun hamiman masoyi ne masoyi na kusa aboki na shakuwa shin alhamim masoyi na kusa to ba zai iya tambayar dan uwansa masoyi ne suke cikin yanki maka ba zai iya da shi na kallon sa amma ta kansa yake to na kada aka tare yace ai ba ma masoyi ba dan uwa ma ba zai tambayi dan uwansa gudan mai zai kai ba ma dan uwa ba iyaye ma mutum gidan mutum a wannan rana yawan yashibu bil wali inji inji inji inji alhafan da yusuf yawan yashibu bil wali wa yastawi fihi al masud min al waraji musawwadi ويباس هادي كل مار مارد كو فيه بأخ مت كل الكان علكي أو شنو ويفر فيه من الخليل خليل شنو ولا بيت رانا زادا ويفر فيه من الخليل خليل ويود فيه المرء لو لم يولد رانا زادا mutum yana burin shi da ma ba a halice shi kwata kwata saboda tsananin da zai samu kansa cikin wannan rana li kulli imrin minhum wannan gurin yawma idan sha'anin yuguni an karanta yuguni din nan da li kulli imrin yawma idan sha'anin yuguni wasu kuma sun karanta da sha'anin ya'ani ma'ana min ana kowa yana da wani uzuri ya'ani ai allazi ahammahu kowa yana da wani uzuri wanda shi ne ya dame shi ta kansa yake yi in an fasara an karanta shi da ya'ani ko kuma an karanta shi da wannan yuduni wanda shi ne mutawatir qira'a ma'ana yubnihi min al-bana ay yubnihi an ghairi kowa a rana yana da wani sha'ani da shi ya dame shi ta kansa yake yi ba zai iya wurewar wani ba ko da ku tsara ɗan uwansa ne ko da ku matarsa ce ko da ku uwa da uba ne ba ta shi yake yi ba in Allah ya rabu da mu يومئذ مسرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة فواقها قسرة أولئك هم الكفرة الفجرة
a akwai hadisi da malamai suka muhaddisu na suka fitar da shi daga hadisin sayyida sauda ne dace annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa ranar alkiyama yusharun nasu uratan kafatan uratan gurlan ranar alkiyama mutane za a tashi kowa a tuɗe ba wanda za a tashi da tufafi a tsirara za a tashi kowa uratan ko a tsirara sannan kafatan ba mata wanda bai tare ya ba ba ya takalmi ba sannan gurnan kowa yadda aka yi ba wanda zai koma kamar da aka fi shi ba tafiya kowa a da tafiya a tsirara sai umu ne sai da ta dafi a kuma ya rasulullahi yanzu ba adun ila ba kuma kowa yana kallon kowa a tsirara sai manzo Allah ya ce kace kace kace kace wato a ta wannan abin kunya da za a ga yana da yawa a ce kowa yana kallon kowa kuma a tsirara sai manzo Allah ya karanta masa wannan aya sai ta ai kowa shagala bin shabiru a ga ko yana cikin tashin hankalin da ba ma ta kallon wani kyauta kan zaki ba wani matan a yayi ke ta da ayat kullu bi ilmin yawma idin sha'anu lihim ko yana cikin halin da ya mantar da shi ma ga wani ta kan yake ba ta wannan tunani suke yi to wannan malamai sun ce wasu daga malaman tafsiri cewa a haƙƙin kafirai ne kafirai su ne wanda suke cikin wannan halin guduwa suna ainihin gujewa ƴan uwansu suna gujewa matansu da ƴaƴansu da iyayensu ba su suke yi ba amma mu'minai su suna cikin aminci saboda Allah ya faɗi wa mun kaza yawma idan aminu kuma Allah ya faɗi so al akhillahu yawma idan ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin duk mutum da za a ranar nan kowa ga baya yake da masoyin shi ba wannan su ta kare sai ta amma illa al muttaqin banda bayan Allah matsoran Allah su ba ta cikin wannan kiyayya da juna su suna kaunatar juna to malamai sun fassara wannan yutrul mu'min akhihi da wa ummihi wa abi da ban gurin ai gurin ne na tahdidi da ake wa kafiran da su tsare ranar tsare ranar to ana faɗan halin da munkirul ba ta fita ce a wannan rana suna kai wannan gagarumin ayoyin bala'i din amma wasu malaman kuma sun bashi a umumin sa kawai cewa wannan hali ne da zai game kowa kafin kuma nutsuwa ta zo wa masu imani suna ka wannan tsohon rana din kowa sai ya firgita a wannan rana kowa yana cikin ainihin razani sai bayan nutsuwa ta zo sannan mumin zai samu nutsuwa ya tsallaka wannan razani din amma wannan razanin sufa ne na ranar haka take sirata muminai su daga baya Allah zai amintar da su su ba za su masa cikin razani birtau amma su ka zai saura da su tabbatacce ne Allah ce wujuhu wasu fuskoki yawma idin musfira to wannan wujuhu din wato yayi kama da zama shine jawabin sharɗin izadin nan fa idza ja'at as-saqa to ta Allah idan wannan rana mai tsawa mai kwakwasa ta zo mai wannan sifa ran da mutum zai guje wa iyayensa da ƴan uwansa da matarsa da ƴaƴansa wannan rana in ta zo to wujuhun yawma idan musfira to a ranar sakamakon jawabin shi ne to wasu fuskoki a ranar nan za su kashe a cikin haske a cikin farin ciki ai mubi'atun za a ga fuskokin a wannan rana musfiratun masu haske ne ai mubi'atun masu haske su ne fuskan masu imani bahikatun fuskokin suna cikin farin ciki mustabshira suna cikin dariya mustabshiratun suna ta yin juna can barka ai farin haka suna farin ciki wa umul mu'minuna wannan ma'anar dai da asuran da muka su Allah ya kare ta mana ko sufil qiyama ma Allah ya go wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira tazunnu an yaf'ala biha fatira sana ta sufil nabi ma Allah ya gaya mana inna lidajina ma'aba ya aya take ne inna jahannama kana lil mirsada lidajina ma'aba ko kamar shi inna lil muttaqina mafaza haka dai Allah ya tarabawa to shine anan ma Allah ya kara mai kamar wannan ma'ana in an dai wannan rana ta faru wujuhun yawma idin muskira zahiratan mustabshira bayi ba duka aka zama ɗaya ba akwai fuskokin mu'minai suna haske suna farin ciki mustabshira suna ta yin alatan barka ga juna to mu mu'minun wannan sune fuskan mu'minai Allah ya sa mana a ciki wa wujuhun an karanta wa wujuhun wasu fuskokin kuma nan fuskokin fa ana nufin mu ana nufin ai alwaju yasubu ala zat ma'ana ashabuha masu fuskokin ne za a su a wannan hali suna cancanci ba wai iya fuskokin suke walwala amma a jikin su akwai yanayin damuwa ba a'a ana nufin su kansu saboda fuskar suke bayyana mai ita to tun daga fuskar su za a ga cikin fuska da farin ciki da haske alama wannan suna cikin amintattu bayu na gari wa wujuhun yawma idin alaiha jabara amma wasu fuskokin kuma yawma idin wasu fuskokin kuma a wannan rana alaiha jabara to su za a ga akan wannan fuskokin alaiha jabara za a ga akwai wata inyar kura ta kan wannan fuska ma'ana tashin hankali ba wannan zai iya a hakika ne akwai wata kura da fuskar za ta yi bukulu zai yi a hakika haka ake nufi ko kuma wannan alaiha gabara din yana nufin wannan bakin da za ta yi kaga ko to kuran majazi ne kenan saboda Allah ya gaya mana cewa fuskokin su a wannan ranar wa yawmal qiyamati taral ladina kadzabu ala allahi wujuhuhum muswadda ya da fuskokin ta yi bakin irin to wannan bakin ne za da fuskar ya nuna kamar alama ga wani kore kore fuska a turmuje alamar cewa mai fuskar nan yana cikin bala'i tashin hankali shine alaiha gabara akwai kura fitata ta akan wannan fuskokin ترهقها قترة القترة لم تعيش المطر والسواد wasu malaman tafsiri sun fassara algabara da alqatara duk ma yasa duk kura ne wasu ma sun bambanta sun ce algabara shine ainihin kura alqatara kuma asawat min asar al-huba shine idan kura ta ta ta turmi irin nan sai yanzu ka ta yi busun to shine alqatara amma wasu na da cewa algabara da alqatara dai yana nufin kura to dai wannan fuskoki suna cikin damuwa tarhaquha qatara tarhaquha kuma aita bishaha wato za ga muni da dauda ta haukan wannan fuska din tarhaquha yana nufin ta bishaha wa tadlibuha abinda za a gani a kamaniyar fuskar shine wannan dauda da duhu ya lullube wannan fuska din kamar yadda Allah ya faɗa ko wa tarhaquhu mudilla ma law min Allah min asim ko ta'allama ubshir wujuhahum kida min al-layl muzlima haka za a ga ranar fuskar ta ta ta kai ka ce wani yankin dare ne mai duhun gaske saboda muni da duhun da fuskar kafare za ta masu wannan fuskar Allah ce ula'ika su waɗannan masu wannan fuskar na biyu ka ga wannan ula'ika a ismin ishara ne da kuma alba'i kaga a zawiya da tasirin sai mu rawa kamar yana nufin duka biyu fuskokin nan guda biyu da aka faɗa amma ba haka yake nufi ba wannan ula'ikan wato zai yi ma'ana ne akan al'aqrab ilayhi suna tana ta fuskokin da biyu ne wujuhun yau mai ilin mustara za a kasa mustara wa wujuhun to wannan na biyu su ne tafi kusa da wannan damirin na ula'ika saka wannan ula'ika su zai koma to wato waɗannan na biyu masu suka fi ta yi kura ta yi bugun bugun ta alamar datti da bacin rai saboda azaba to waɗannan ahli hadhihi alhala humul kafara su ne waɗanda suka kai mutuka a kafirci alfajara wanda suka kai mutuka a fajirci ay aljami'una bainal kufri wal fujur wanda suka kai mutuka a ainihin kafirci da fajirci raga nan akwai wani amma na wada'i na lugha mai kyau sai hada su ne mai an ce wujun yawa idan muskira da hadatin mustabshira ko wa wujun yawa idan alaiha dabara su wannan an farki ta biyu su ka fadi alaiha dabara tarhaqu ha qatara akwai kura akan fuskar su tarhaqu ha qatara bayan kuran nan wani datti wanda idan ƙura ta hayaki ya tashi irin dattin nan ya tashi shine alƙatara ba shine asalin ƙura ba asarin ƙura ne shine alƙatara yana tashi ya ƙara lullube wani da duhun da datti da ainihin baki na ƙura ne da ya haka fuska kaga algabara su kenan ya fi alƙatara su yawa saboda algabara suna ne na algubar din akan kansa shine datti da ƙura shi kuma alƙatara ma ya ta adu min ad-dukhan shine abin da ya sama in ƙura ta turmi sai har alƙatara ku bai kai alƙaba albabara ba to a wajen azan masu ta ulaika humul kafara tunda siffa biyu ce to ulaika humul kafara yayi daidai da wannan fuskan mai albabara saboda kafirci ne babban laifi to shi kawo musu kubra sannan sai alfajara laifi na fajirci yana kasan kafirci to shi kuma wannan yana komawa alkatara din a ga yadda wadancan siffofin guda biyu ana ya gabara tarhaku haƙatara ga kura ga kuma burbudin kurar sai da ulaika humul kafara sune kafirai shi yasa kura ta fuskar su sannan kuma alfajara sune fajirai shi yasa wannan tsuntsun kura din ya saboda haka alkafara ya yi muqabala alaiha tarhaqa alaiha dabara alfajara ya yi muqabala wannan tarhaquha kasara saboda shawun nazami na alqur'ani ai aljami'una bainal al-kufr wal fujur wasu daga masoya amma istidlali ya a abin nan ne abin da ake cewa wato talmih kamar nuna ma'ana amma ba wai shi ne asalin manaya ba to sun ce wannan ubudu ne mai zan Allah ya gabara ta rabu ha katara makiya iyalan gidan manzon Allah ake yi to amma talmimi ne saboda shi ma kin iyalan gidan manzon Allah yana koma kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma zuwa da ta sa a kin su manzon Allah ya ce ai aya ta mata munafunci in sayyidina Ali da sauran iyalan gidan manzon Allah to wasu ma da suka fasarta wannan sifar ta ce sai ya sa har suke fada ya bani zahara'i man adaku innahu akhiru sabarin min aba ya ku iyalan sai da faɗi zahara duk wanda yake gaba da ku yake kin ku to innahu akhiru sabarin min aba ka karanta a masa ayar karshe din nan shine makomarsa to ne wannan wata yana yana tanmini ne da wani wato ulaika humul kafaratul fajar Allah ya kiyaye wannan shine karshen suratu abas wa tawalla bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا النجوم انكسرت
سورة التكوير سورة مكية kuma tana daga farin farkon abubuwan da suka sauka ita ma darasinta kamar wanda suka gabata qur'ani tun da lokacin da naka duk surori makiya ne a darasin daman alqur'anul makki shine kawai wato tabbatar da gaskiyar sabon manzon Allah sannan abin da yafi nauyi a karantawa shine cewa idan sun mutu za a tashi su shine da suka karanta fiye da komai sai ta darussan duka na tabbatar da gaskiyar manzon Allah ne amma a wa- Allah yana yin tanwi'i wajen ba da hujja din wani lokacin ya bada istidlali ya bada hujja da halittu wani lokacin Allah ya yi tafi a ainihin imtinani yana abubuwan da ya na bada baiwa na halittu na ni'imomi da ya bayi Allah ya na tarbiyyar hanyoyi iri-iri ne yau kafiran da wa'azi kan gaskiyar zuwan alqur'ani da gaskiyar sakon manzon Allah to ita ma sai ta kawir tana daga na farko farko ma ita ma darasin ta darasin ta baki ɗaya ma akan wannan abu biyu gaskiyar cewa za a yi tashin al'iyama amma ta hanyar faɗan waɗansu manya-manyan alamu da za su faru da za su share hanyar zuwa ranar alkiyama alamun kuma waɗanda sun tattara akan waɗansu abubuwa da su larabawa da lokacin qur'ani ke sauka sun san waɗannan abubuwan to alamun za su faru a kansu sannan kuma a cikin alamun Allah ya musu ban tsoro akan wani laifi da suke aikatawa cewa to daga alamun ranar tashin alkiyama akwai tsayi da adalci wannan laifin da suke aikatawa ma Allah sai hukunci akai sannan bayan nan darasi na biyu sai Allah ya tabbatar da gaskiyar alqur'ani cewa wanda ya kawo alqur'ani nan wani mutum wani mala'ika ne amintacce Allah ya faɗa siffofi na yabo da girman wannan mala'ika din Allah ya tabbatar da gaskiyar shi dan ya nuna girman alqur'ani cewa idan dan aike ya zamana zaɓaɓɓe ne wanda ya fi kowa daraja shi aka zaɓa aka aiko to wannan yana nuna girman wannan aikin to wannan shine darasi da ita suratul takarwir take faɗa ana ganin suratul takarwir ko kuma a littattafa na tab- na hadisai kamar sahih bukhari da tirmidhi za ga su ce suratu idza shamsu kuwirat kawai aya farko da shi take mata ainihin suna Ah, sannan ah, ita wannan sura ta suratu takawir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin ta a cikin cewa tana cikin surorin da idan mutum yana son ya ga alƙiyama zahiri yayi kamar abin da zai fara alƙiyama to ya karanta idza shamsu kuwirat da yasma'un fadarat da yasma'un shaqqat to in ya karanta su to ya ga zahirin abin da za a ranar alkiyama kuma tun farkin farkin alkiyama da abubuwa na muqaddimat daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza da a cikin wannan surori can tana faɗan abubuwa guda goma sha biyu a farko abubuwa guda goma sha biyu nan da aka faɗa tun daga farkon idan shamsu har zuwa aliman nafsu ma hadarat aya sha biyu ce to abubuwa ne guda goma sha biyu guda shida abubuwa ne da su faru muqaddimat kafin ayi kiyama za a yi kaza za a yi kaza guda shida guda shida kuma na biyu awa da fara a ranar alƙiyama idan ta faru kaga an fito daga muqaddimat an zo hakan natija shine wuqu yawmul qiyama din awa da faru guda shida sannan daga nan kuma sai Allah ya tabbatar da cewa to wannan abubuwa da sun faru shine ranar alƙiyama da ake faɗa so ta fara da bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat wannan a idza ce ta sharadi sannan kuma aka yi ta'akkada ta saboda kowane abu guda ɗaya kowace aya guda ɗaya kamar wato hadisa ce mustaqilla mai girma a haddin zatin ta shi yasa aka maimaita kowace da iza iza iza iza ba ai iza ɗin guda ɗaya ba da Allah zai yi kamar can a kamar can a cikin sofil qiyama da yace fa iza baraqal basar kaga iza ɗaya ta isa sai a adafi da wa qasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar kaga iza ɗaya ta isa ta zama shar'in sai ai ba da amsa to amma nan saboda Allah ya rufe kowanne aya ce guda ɗaya mai zaman kanta ta da ta sharaɗin da idan sabuwa musta'anaf amma na kowace ya cancanta a kalle ta a ita kaɗai idan shamsu kuwirat idan ka ga rana kuwirat ay nuktifat an nade ta at-takawir yana nufin Allah wato kamar tufafi ne a nan naɗe shi a ɗaure shi to daga nan naɗe rana wannan yana bayar da sun kamar an ce ne idan ka ya faɗa abu da yawa ne kamar yana nufin ne an tafi da haskenta an naɗe jiruminta an ƙarar da ita saboda duk wannan abubuwan naɗe rana ba zai faru ba duk wannan sun faru sai an rushe saman da rana take sama an tafiyar da hasken ranar ba wannan hasken sannan an naɗe alam ɗin da rana take an ƙarar da shi haka lalle wannan babban abu ne saboda tunda Allah ya juya ya tsaye da rana kuma rana tana da ainihin tasiri tana da ainihin a haɗe da tafiyar da rayuwar dan adam da rayuwar duniya ma baki daya idan na babu rana to da ba za a yi yau da gobe ba da za a iya kenan ba dare ba rana ba lissafi ko huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinina wal hisab kuma Allah yana faɗin wa min rahmatihi a ila ra'aytum inda Allahu alaikum al-layla tarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahu ghayru Allah yatikum bi diya ko ولا رأيت إن الله عليكم النهار كرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه to a ranar nan tana da alaka da tafiyar duniya daga rayuwa da tafiyar duniya ne duniya dole sai da rana to ran da daga ranar nan babu ita to haka yankan wannan tafiyar ta duniya ta kare saboda a gagarumin wani abu wanda shi ne yake tafiyar da tafiyar duniya a gane yau ta zo gobe ta kare shi ne rana to an tafiyar da ita to wannan shi ne a takawun ma'ana lokacin والمها ضوءها شيء أن نذرانا كما أبني أصلا كورا كما أبني أكا أوتش أكا إذا أكا تشوسا شيء أكسن وانا أبو كما إذا هذا آية مع الله بسوا يكور الليل على النهار كو الله أنا شقد دريش كرانا إيه هذا إيش تشوسا شيء أرانا سيئ كرانا تازو كو ويكور النهار عن النهار فإذا كدرانا نغدرانا كورت أن ننبيتا أن تفيد إيتا وانا مداميني ba wai rana abu ne a shimfiɗa da za a naɗe ba a sai dai duk abu wanda yake a buɗe buɗe abu in fita wa yana nufin yin amfani da shi to dan da ku annabi abu ko da kai nan sai annabi to haka ya koda ta ana amfani da su ba ana ba amfani da shi ba to ran da ka nade rana wato ranar da aka tsara amfanin ta ya kare waza ha wazu min nuriha aka tafiyar da haskenta abu na farko da daga ayoyi wa idan nujumul kadarat sannan idan ka ga taurari in kadarat taurari sun silmiya haskensu sun duhu na da kudura ne sun yi duhu in kadara wani fi'ilin akwai da alaƙa cewa al-muqawa fi'ili ne da yake yin biyayya da fi'ilin kaddara ma'ana shi kuma kaddara fi'ili da ke nufin bata abu kamar abu ne mai haske abu ne musu fa'in fatu kaddiru ai fatu hibu dau abu ne mai haske sai ka bata shi to kana son ka ce abu an sa shi ya baci shine kaddara an nemi haskensu ya bashi fankadar sai suka yadda suka lalace to daga in kadara yana yin mudawa'a ne ga fi'ilin kaddara to zuwa ta anan ya yi daidai da tartibin ma an na lokaci saboda ba za ka da hasken wata ya tafi ba kwata-kwata ya yanayin haske tseren da aka rasa rana saboda rana daga cikin ta in ta wannan watanni duk suna samun haske ne daga ashi'a na ainihin hasken rana to ran da babu hasken rana to taurari ba su ƙara yin haske ba to kaga cewa an tafi da hasken rana take ya nuna maka shi wata a shi ainihin taurari kamar an ce muku kowa ku tafi da hasken ku kuma dole hasken ya tafi saboda mabbab da ke ba su hasken ta gari sai ta aya ta biyu bayan idan shamsu kuwiya ranar da aka tafi da hasken rana wa idan nujumul kadara idan kaga taurari an nemi hasken su ya tafi kuma hasken ya tafi ai in qaddat man ya fassara da cewa in kaddar suka kulmiyo wata saqadat alal ardi suka fadi akan kasa har sai su ya kare wa idan jibalu suyirat idan kaga duwar wasu duwatsun nan na bayan kasa suyirat an tafiyar da su wannan at-tasmir Allah ya faɗi shi ayoyi da dama malamai sun fassara shi da ma'ana kala biyu ma'ana at-tasmir na farko Allah ya faɗi a sura ta shaman karanta a tafiyar din akwai irin su wa yawma nusayyiru wa yawma nusayyiru al-jibala ko za mu tafi da duwa wa taral arda bariza to ga nan ma fa idan jibalu suyira zahirin ta shine kamar wato at-tafiyir wato ja'alahu yasir kamar an dauke shi an tafiyar da shi an kasar guri da ya bar inda yake kamar uzila an makani bi sai an kawar da shi to amma ba asalin kalma bane kalmar lazimin ta ake nufi to wanda ka ce tayyarta ka tafiyar da wani abu to azaltahu anil maka to wannan a tafi ba wai duwatsu wata ala za a mutar wasu ba a'a ana nufin lazima ma'ana za a mutar da su a neme su a rasa su ayan nan tafi su ta ta fassara ma'ana tafi din cewa wa yas'alaka anil jibali فقل ينكبها هذا النصب ليس هو التفريق شيء النصب شيء التدقيق والاضمهلال شيء الدندك أبو كمر وانا أبو نيمي لوشي كمر mai taushi wanda za ka tashi tsakanin duwatsu masu ka dandake shi ya zama gari in ya zama garin nan sai ka ɗauke shi ka sheke shi ya tashi ya kare ya bi iska shi ne annafa to a wannan ma'ana ta annafa da su Allah yake nufi da at-tasbih kaga da in aka dandake su aka watsa ta iska daidai da ta an tasbih da su an wutar da su shi da Allah ta faqul yansifu ha rabbi nafsan fa yadhru qa'a safata sai daga fili da to idan jibalu suyirat idan da an tafiyar da ruwa sunan ai zuba biha al-wajhi al-ard an tafi da su daga barin bayan ƙasa fatarat haba'an mumbasta ta zama kamar ƙwayar haba'an kamar ƙura ce mumbasta abin ɗaiɗaitawa wa ilal isharu haka nan idan ka ga al ishar ai an nu jam'i ne na taguwa al hawami taguwa mai ciki zai al ishar ko an duku taguwa mai ciki idan ka ga uqilat an daina amfani da ita ma'ana turikat bila ra'i laraba sun san taguwa kun san amfaninta ana cewa na ƙasun mufar da na ƙasun ushara ko shi ne taguwa wadda ta ushara wadda ta samu cikin wata goma to wannan mai kula ta daban saboda ana son nonanta kuma ana son ɗan da za ta haifa to ana da mai kula ta daban mai kai ta ma gurin ciwo daban saboda muhimmancin ta ce na ƙasun ushara kika ko a kyauta ce wanda zai kyauta yakan ba da mutane cewa ya ba da na ƙasun ushara ko a kwanta ce ta wannan fansar ta musamman to larabawa su san ƙiba ta tafi Allah ya gaya musu idan rana ta zo sai ga wani bala'i ya sauka wanda mai taguwa mai ciki irin wannan taguwar yana kallanta ya tafiyar mai ta ranar ba ta ita yake ba ba magana a cikin ta ba yana kallanta ya tsallake ya barta muna can wannan dukiyar a gurin larabawa to uku lat aisur kad bila ra'i yau ba mai ciwon ta aw bila halabin ko kuma an raba ita yau ba ta tsannona limada hawa min al-amr saboda musibar da suke ciki wa in lam yakun malun a'jaba ilayhi minha duk da yake kuwa babu wata dukiya a cikin dabbobi zababbiya irin taguwa mai ciki din nan na wata goma abun larabawa to idan ga wani lokaci ya zo ba larabawa yana kallon taguwa na amma ya furgi ta kansa yake yi ba ya tunanin wannan taguwa ba mai ciwo ba wannan ta tsanno nan wa idan har yanzu ba da amsar wannan iza ba shine alba nafsu ma hadarat a aya ta 12 wa idan wuhushu hushirat idan ka da alwuhush in kaga namun dawa alwuhush in kaga namun dawa ai albahaya banda mutum gida banda dabbobin mu na gida wani su al'an'am ne to dabbobin dawa din nan masu farauta saboda su a al'adar su ba su da ainihin tausayin juna ba su da rahama su ma ya juna sai kullum mai karfi ya kashe mara karfi wanda haka rayuwar dabbobin dawa suke su to amma wani abin mamaki ne zai faru sai daga wannan dabbobin dawa da ta an tattara su a guri daya amma su ba suna cikin ragani ba wanda yake iya farauta wani to kaga lalle a kora abin mamaki to ne wanda kuma dawa an tara su ko shirin jini an tara su nan yace ai ba'dal ba'a bayan an yi tashi li yuqtafa li ba'd min ba'd saboda ai musu suma ya tabi wanda ya soki wani a kwatan mai haƙƙinsa sun matafiru turaban wannan a wani faɗin ne da Allah ya fassara ne saboda cewa akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a yi hisabi hatta la yufta har manzo Allah sai za a kwaci ainihin haƙi a akuya wadda ta bata da kaho daga ainihin min shatil qarna daga akuya mai kaho ta soke ta to sai fassar suwa wannan halin wata ila shi ake nufi sai fassara to amma wannan nan abin da yafi shuhura a gurin sauran malaman tafsiri wannan ba ranar alkiyama bane ba wannan sune a ƙarshen duniya abubuwa guda shirin da aka faru wanda daga sun ce tashi alkiyama din saboda haka tun daga idan shamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشارة أطلت وإذا الحروس فشرت وإذا البحار سجرت شنو هذا الشيء وإذا الدنيا ma'ana shi ne ba lokacin busa farko shi ne karshen rayuwar duniya saboda in ba haka ba in a ranar tashin alkiyama ne ai ba maganan ma mutum yana kiwon taguwa da har zai rabu da ita ai ba abu ne kiyama ba wannan wannan gun kitasi to a duniya ne kiyama ta zo ne ciwon ta maguduwa ne kamar da hadisin manzon Allah ya faɗa cewa al'iyama za ta tashi mutum ya mika ya ɗayan zai karba za a yanka kafin a yanka za a busar kahu mazala ce mutum ya sa hannu zai tatsi taguwarsa kafin ita zai tatsa amma fa la ya halubuha ko ba zai tsara tatsa ba kuma ya tatsa amma ba zai iya sha ba za a busar kahu zaka waɗannan muqaddama ne daga wannan abubuwan sai busar kahu tashin al'iyama su ne muqaddama na farko tashin al'iyama na ƙarshen shine wa idal biharu sujjirat idan kaga tekunan nan sujjirat an kafar da ruwan su ya koma wuta shine zai ruwan ya kabe maimakon ruwa ka zara kaga sun zama wuta ta take ci a cikin ai sujjirat duk takbir wa tashdid idan an ruwa tekunan duniya fasar naran tekunan duniya duk sun zama wuta kaga wannan gagarumin bala'i ya fa alamar tashin kiyama kenan وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحصت a nan akwai wani babban malamin musulunci daga cikin a'ila gumariya din nan a a'ila ce mai albarka duk manyan malamin musulunci ne na hadisi dai wani littafi cikin zafin nan samu da baƙatul ikhtiraat al-asriya lima akhbara bihi sayyid al-bariya ya faɗi abubuwa na zamani da suka faru abubuwa na kere-kere da aka yi yanzu a duniya da ci gaban duniya to yadda waɗannan abubuwan suka yi daidai da irin yadda manzo Allah ya bada labari ya faɗi kamar kere-keren su motoci su jiragen sama su rediyo su kayayyakin yaƙi na irin manyan makaman nan da ake yaƙi da su na duniya ne zan raba mu su ya kaskira a a karya din to ya faɗi cewa sun yi daidai da yadda manzon Allah ya bada labari to ya kai mutuka wajen ciro abubuwa irin wannan yana faɗa dama manzon Allah ya ce za a yi kaza sai ya faɗa manzon Allah ya ce za a yi kaza sai ya kaza to a irin nan ya yi istinbadin wasu abubuwan na ƙarshen duniya daga wannan ayin kamar yanzu misali a wa'izan wasu hushirat idan haka namun da wannan an tara su daya ki sai istinbadi cewa wannan alama ne na gidajen namun dawa da ake yi yanzu saboda ba ta bayyana tarihin duniya a ce dan adam wai yana haɗo namun dawa ya je daji ai da kanka da su wani zama mu tsoro ne da gudu sama dan adam ya samu wata irin dabara da zai je namun dawa nan babu irin wanda ba zai kamo ba ya kawo cikin gari inda yake rayuwa ya tara su a yi musu gida a dinga zuwa ana kalla gidajen namun gandun da su wannan alamu na ƙasan duniya abubuwan da a hankali ba a yi amma in ce zama wani abu ne ma na wayewa na ci gaban duniya shine kowane birni za a kuma yanzu ma da ake manyan birane sai an zo tsakiyar birni inda nan ne duk wani mai yawon bude ido nan yake so ya gani saboda karshen ci gaba ya tsakar a wurin to ana za a je gidan zu kuma sai a sa wasu manyan dabbobi ma waɗanda ma suka fi ainihin ban tsoro kamar zakuna sai a sa ta a wani keji wanda yake kusa da titi yadda kowa za ka shiga baka wucewa ne za ka hango zaki a fili kai ka zo wucewa a cikin gari to ta ila wannan sai ta kace kai ranar na sauka na jira daga wannan namun dawa to wannan malami ya faɗi wa idan wuhush kushirat shine wannan gidajen zu ma'adiyan namun dawa a cikin gari wannan alamu ne na kasan duniya to shi ma abin da ya faɗa din kullun duniya ila qaruba shay'in da hukumu idan abu ya kusa sai ga hukunci tana ta bayyana to shi ma al-gumari da ya faɗa nan shafin wato da Allah ya sa ya dan ƙara tsawon rai zuwa yanzu to da zai zama wato tattara namun dawan ma da ya tsara ma wannan ban mamaki sai kaga yanzu namun dawan nan su masu farauta ba wai tara su a gode ba a'a tara su ake turayi tare da dan adam tunda yanzu ana samun zaki zaki dai wannan da dai kaga shine dai a nafsi ba ya fi kowane namun dawa hatsari da iya farautar dan adam amma mutum zai samu zaki karami a dinga masa wasu allurori kamar da kiwata kajin gona za a dan kiwata shi da wata madara ta musamman da wasu alloli na musamman har zakin nan ya girma ya zama zaki sosai amma zai zama da shi da akuya ba su da bambanci ba zai ma kawai ba amma zaki ne sosai amma yana zaune kuna kana mutum yana a falon yana jin daɗi ga zaki yana kai kawo kaga wannan abu ne wanda babu ta inda a lokacin da alƙur'ani ya sauka idan aka ce wa idan wuhushu hushirat aka ce namun dawani za su yi rayuwa tare da ɗan adam a gidansa ba yadda za a yi da wani suka ga wata hanyar ba ta ƙara ƙarfi musulunci to kaga yanzu kuma haka ta faru wannan ana gani to wannan abubuwa ne na in ƙarshen duniya ya zo abubuwan da ba su ba sai su iya faruwa to duk abin mamaki duk abin mamaki kowane iri a yanzu zai iya faruwa menene ta saboda duniya ta zo ƙarshe Allah yana ta yin abin ne da zai sallami mutanen duniya ma'ana Allah ya rabu da duniya lokacin tashin alkiyama ya kusa lokacin da Allah zai hukunci na ƙarshe ya kusa to sai hukuncin lahira yake ta zuwa duk wani abin jin daɗi da ba a yi ba sai an ƙarasa shi saboda a ƙarasa jin daɗin duniyar da kafirai ba su yi ba shi kuma mumini a wannan jin daɗin da wannan abubuwan duk su suke ƙara nisanta kafirai da Allah har sai ganin cewa ma kamar duniyar ma ta ce su suka tsara ta to zaka kuma manzon Allah ya faɗa cewa duniya ba ta ce ba illa ala ashraril khalq sai duk mutane na ƙwarai sun tsare duk mutanen banza sun cika duniya suna ganin ikon su ne ma ta tafi da duniya to sannan duniya ta ƙare to yanzu alamun duniya ne sannan wannan wa izan biharu sujirat ya fassara ta cewa ai wannan abun shi ma manyan jiragen ruwa ne da yanzu ake yi wanda yanzu manyan masu mulkin duniya suna da manyan fadoji a cikin wasu jiragen ruwa wanda kuma wannan sutura din wutar ake sawa wasu irin manyan fitilu ne wanda in ka da zubo bakin teku sai ka dauka da wani gari can kana kallowa na ko ba gari bane wani jirgin ruwa ne wanda yake dauke da fada wani shugaban kasa da sojojin kula da shi da gurin abincinsa da komai aka wani jirgin ruwa to malam sai fasarta irin wannan abubuwan na mamakai wanda a da a duniya ba babu su to shi ne wa'idan biharu sujratin a yanzu jirgin ruwa an kunna masa ma fitulu ya zama ba cikin jirgin ruwa ana ake rayuwa to wannan da alamu ne na karshen duniya to wannan din ya sani tunda babu abin da zai ce wannan din ba shi bane ba shine sannan kuma wannan wa'idan biharu wata kila ma wata ma'anar za ta ƙara bayyana nan gaba da wasu zamanin nuka za a ƙara ganin wata ma'anar ta ƙara bayyana to duk wannan alamu ne na karshen duniya to alamu shi da na baya wanda za su zo baya su ne wanda su kuma a ranar alƙiyama za su faru su ne wa ilan nufus zuwuja a karanta ko? wa ilan nufus zuwuja idan kana kuma rayuka zuwuja a alƙori na bi aji tabiha annab kalma ce take nufin ruhin dan adam kuma take nufin jiki an bayan da saboda ya idan kaga rayuka zuwuja an rukanya ta an haɗa rayuka to wasu malaman suka dan aka haɗa rayuka din nan kamar yadda Allah ya shafa wa rabbika lanahshurannahum والشياطين za a hada ran kowane mutum za a hada shi da shaidanin da da shi a daure shi ko kai an hada rayuka biyu in za a tashi alkiyama to da wannan shine wato qurina ma ash-shaytani to amma wasu kama ash-shaykh Abahir bin Ashur Allah ya kara masa rahama yace a'a annabsun tana da ma'ana biyu ai ai nafsu yana nufin rai na dan adam ko yana nufin jikin dan adam ko Allah yana cewa ولو ترى إذ الظالمون في في غمرات الموت والملائكة باطلوا أيديهم akhriju anfusakum idan kafirai za su mutu ai malaiku za su dinga ce musu ai akhriju anfusakum kaga anan nafsin yana nufin akhriju arwahakum ku fito ne garin ku ba mu rai idan malaiku su cire ran kafirai kaga nafsu ta ce akhriju anfusakum wato ku fito da ai arwahakum to kaga nafsu yana da ma'anar ruh sannan kuma nafsu yana da ma'anar ita nafsin wato zatul ita shi mutum din jikinsa shi kansa kamar yadda shi ma Allah yake faɗin هو الذي بعث في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ثلاثة من أنفسهم هذا النبي ne daga irin jikin su na dan adam sai ka nafsi yana nufin jiki ina nufin rai to sai ka wa idan nufus zuwa da ta bada ma'anar wato idan ka ga rawuka da rai da kuma jiki zuwa da an hada su an hada su ne kaga da ba suna a hada kenan wato wannan shine ma yasuku alal ba'th wato idan aka tashi kenan saboda ranar tashi ne jiki yana ƙasa ya zama ƙasa rai yana sama a can a ajiye to za a ɗauko rai a ɗauko jiki a haɗa su to kaga wannan ya nuna tashin alƙiyama ke daga wa ilan nubus zuwijat yana da ma'anar wa iza bu'ita al-arwa in aka tashi mutane kawai to da an yi tashin nan shi ta malam yace ai qurinat bi ajsabiha in aka haɗa kowanne rai da jikinsa wa idan maw'udatu su'ilat to kaga an fara misali kenan idan kaga al-maw'uda inda aka binne ta da rai aljariya tulfanu hayya shine yarinya mace wanda aka binne ta da rai khawfal a saboda tsoron talauci wal hada saboda tsoron babu dai in kaga su'ilat an tambaye ta tabkitan liqa'iliha liqa'iliha saboda afta a kunta ta wanda ya kashe ta a ce mata bi ayi zambil qutilat ko wani laifi kika yi a kashe shi al mau'uda al'adan nan ta larabawa da muka sani a karatu ake tambaya mana ita cewa larabawa suna kashe 'ya'yansu mata da rai saboda dalilin tsoron talauci da kuma tsoron yaƙi ƙarfi na farko suna ganin ita mace ainihin ba za ta iya ɗaukar fansa ba in an yaƙi ba ta yi ta taya iyayen yaƙi wajen ɗaukar fansa da sauransu ba saboda haka ita kawai kallon ce nan yi shi akan uwa abin zai amfana da ita to da an haife ta suna da hanya guda biyu na kashe ta hanyar farko da an haifi macen nan to bayan ta girma ta yi wata shida ne ko goma an kusa a yaye ta sai uban nan sai ya mata kayan ado a mata kwalliya sai ya ce uwarta to ba ne ta muje unguwa bayan gari waje ta gaida ɗan uwanta da an kusa yayi ta to da ya duka ta fita ita da mun ya sa an hatsari biya kawai sai ya jefa ina jefa da kuma sai ya mai da ƙasa ya rufe wannan shine abu na farko shine hanya ta farko da suke wajen bindiya saboda ita nauyi ta akan ta ba ta iya daukar mai fansa ba an zo an kawo hari ba ta iya zuwa ta yaki yaki ba sai dai ta kashe mata kuɗi ba abin da ta iya saboda ka aibuce ita abin ko kuma hanya ta biyu ga waɗanda yake masu ƙin ta na gaskar mafi ya tsananin gafatin shine idan uwar za ta haihu naƙuda ta zo to sai dai ya haƙa rami sai ta yi naƙuda a bakin rami da ita uwar da shi da ƴan uwansa daga ana haihuwar nan da an gama ce ta ta kwace a zaka aram a wani daga haihuwar ba kawai idan kuma namiji ya sai a ɗaga sai ana duniya ta kun gani ta doki aka haifa sai a tabbata gida haka wannan abu ne da ya kai matuƙa wajen ainihin rashin ƙeƙashewar zuciya wanda suke yin wasu sun da fara wata kabila ne banu rabi'a amma su ba talauci na sa kai ba su banu rabi'a wanda aka ce sun suka fara akwai wani tarkin su sai aka kawo musu hari to da aka kawo hari da aka kawo hari sai aka ribaci Esther aka ɗauke Esther aka ribace ta aka tafi da ita to bayan aka ribace ta sarkin nan ya hada kuɗi da yawa ya je ya ba wa waɗannan wanda suka mai hari kuɗin fansa na a sakan mai Esther to da ya ba da wannan kuɗi suka sako Esther sai da aka kwanta su ta nan sai ga wuce to amma da suka riba sai ta sai ya can sai wani a cikin su ma yace yana son ta ya aure ta to da aka je aka riba aka bada kuɗin fansa a karko ta wannan sarki sai sai ce mata to ke zuki zaba za ta koma gidan ku kun baban ki sarkin ko kuma mu cikin ba ki zauna to sai ta halin mara gobiya halin mace mara kirki kirki a ita ta fi su wannan wanda ta riba ta fi jin dadi a ta fi son ta ba wannan ta kai sai ya samu wannan uban yana a sarki ya ba da kuɗi a fanso ɗansa amma yau ta fifita waɗansu wanda suka musu ta'addanci ta kawo musu hari daga tun daga ranar ta mace ba ai arziki ba ce dukkan ba ta yi mace ya kashe ta ya dinga to wannan shine asalin fara yin wannan su kuma larabawa ta sanar lafiya shi amma duk da haka a cikin larabawa akwai wanda sun san wannan abu ne mara kyau za a ba shi da kyau za ka su ba ta in aka haifi ya mace kamar akwai sa'at bin malik akwai mawakin nan faranta to kakansa ne shi ne kuɗi ne to shi da ana ta kama ce sai ta a gaya wasu ana yaba ta to nawa nawa ka sayar da ita shi sai fanshe ta sai to kana so to wannan na kafa usara sai baka tabuwa da su guda goma sai ta na fanshe ta a bata rayuwa amma ba musulmi ne ba sai dai kawai shi ya san wannan hali ne na rashin kirki to shi aika sa yana fansa sai da hafar zai maki ba manzon Allah labarta shi kakansa ba shi dan manyan mutane ne dan kakansa tun a jahiliya ya fanshi ƴaƴa sun fi ɗari uku ga kuma yadda ke fansa su ba kuma ya ba in dai aka yi manci za a gaya masa kai ne sai ya masa kai ce a ba kuɗin ya bayar ko ba ka mata zai ba ku je ku rike in ga ku dai shi ya fanshe ka ka a kace ka to wannan shine alwa'd dinna ƴaƴa mata da ransu saboda kin talaki ko dan wani dalili to anan Allah ya gaya mana wani abu muhimmi wannan aya tana da zarafi da yawa ba za mu ga kanta ba dai amma dan malamai sun maganganu da yawa akan wannan aya cewa ita ce kuma asali akan cewa wata matsalar cewa ‘ya'yan kafirai wanda ba mutu ‘ya'yan kafirai da suka mutu suna yara shin a lahira za a yi musu azaba ko za a yi musu rahama kirgo da aka kai isbilani tunda Allah ya ce bi ayi zambil qutilat hada Allah ya nuna yaro karami ba shi da zunubi to za ka ba ‘ya'yan kafirai ba za a yi musu hisabi ba sun tsira a ranar lahira magana ce dai mai tsoho ba za mu tsaya kanta ba amma abu muhimmin da zan magana ta shine cewa a Allah baya tambayar ahlul fatra waɗanda waɗanda suka mutu a lokacin da babu annabi shine tsakanin annabi da annabi to wannan tsakanin alfatratu min ar-rusul kenan to mutanen wannan lokacin su babu hisabi a kansu wannan shine abin da dukkanin jumhurin malaman musulunci suka tafi akai babu hisabi a kansu saboda daman ana yin hisabi ne ga wanda aka turo masa sako bai karba ba to su ba turo musu ba to amma wannan ayar sai ga mana kamar ta fita daga wannan ka'ida din saboda ta faɗa ga mutane ne suka yi wani aiki a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci amma na yi faɗin wa izal mawudatu su'ila bi ayi zambir qutilat ranar lahira Allah zai hisabi akan wani aiki da aka yi a lokacin jahiliya kuma haka a lokacin ai ba a tura musu manzo da ya hana su wannan ba ba manzo to wannan aya ta fita da gotan ka'ida ne to me yasa wannan aya tana rushe ka'idan ne ko kuma hukuncin ta daban ne to malamai suke bayani da yawa kamar imamun nawawi Allah ya kara masa yadda kamar suyudi a cikin littafin nan da yayi ya yi tafai da yawa wanda yake bayani akan tsiran mutanen lokacin ahlul fatara kamar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam a ahlul fatara to yayi rubutu da yawa akan wannan akan wannan suka cewa to su a lokutan ahalin fatira bayan ita ma'ana babu ainihin hukunci a kansu ba za a musu hisabi ba kwata kwata saboda su ba a turo musu manzo ba saboda ayoyin qur'anin nan masu yawa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula akwai ayoyin nan da yawa wala la asbahum musibatu sai ya qulu rabbana la asbahna rasula farka bi ayatika min qabli an nadilla wa nakhza to da su ba za a musu hisabi ba to amma akwai waɗanda ayoyi na musamman nasu yazo akan su to ban da su wannan shine alqaida al'amma duk kafirin duk kafircin kafiri duk laifin kafin duk abin da ya na sabon Allah na shan giya na zina na laifi kowane iri ne in dai ahlul fitra ne ba hisabi ba za a mai hukunci akai ba amma akwai waɗansu takaitattu da nafsi ya zo akai dan da su kamar wannan shi tun da nafsi ya zo akan wannan wa idan mawqan sai take wannan makhsusi ne wannan nafsi ya keɓance wanda wa makun namu azmina ahlul fitra da ba za a musu azaba ba amma banda laifin kashe ya masa da rai shi wannan Allah bai hukunci akai sannan akwai wasu abubuwan da nufi ya zo a kai kamar wato amr bin luhai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ga amr bin luhai ya jirru izarahu fil nar amr bin luhai shine wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin larabawa shi ya fara koya wa larabawa bautar gumaka huwa awwal man sayyaba sawai haka bukhari faɗa a jinsa to zalla ce na ga amr bin luhai ya jirru izarahu fil nar na gan shi a wuta yana jan zanin sa a cikin wuta kaga fi ayu fatara ne amma wanda Allah ya ce dan wuta ya ma gan shi a wuta to malamai da shi ma wannan ban da shi ban da shi shi ma yana cikin wuta saboda shi nafsi ya fidda shi to dai mun samu wani nafsi qadi nafsi ne qadi ya ce wani dan wuta ne ko wani za a tambaye shi ban da shi amma duk sauran ayoyin fatara to shi ba sa cikin azaba shi wanda sun tsira to amma wannan ban da shi to duk da haka malamai suka ƙara yin da mutum me ya ta duk da nafsin ya ce ban da su aikin shari'a dukkan aikin Allah ne wani abu ne da hikima a ciki akwai wata hikima akwai dalili ba Allah yana yin abu ne ya ban mu kai cikin duhun kai ba mu gane hikimar yin aikin ba to me hikimar Allah yayi wa ahalul fatara rahama amma kuma waɗannan su aka ce ban da su ke sai malam shi saboda su waɗannan waɗansu laifuka ne manya waɗanda wanda ya su ya samu rasulul akal ya samu wata dama ta hankali da ta iya tsawo kuma sun ki tsawatuwa wannan ko da ya ga manzo ba zai tsawatar kamar misali ai yanzu da shi a jahiliya an ce maka wani ya ga cewa binne ƴaƴa mata da rai babu kyau ba yayi amma yanzu a binne yana tsiya ya biya kaga wannan ai manzo ne hana shi ba amma dalilin hankali in dai mutum zai aure hankali ya san wannan laifin murin sa da girman sa ya kai kusa da wannan laifukan su dalilin akal ya nuna cewa laifin nasu murin sa ya kai amma suka yi burus suka yi komai zai faru ya faru to irin wannan laifin Allah ba zai bari ba ko da a lokacin jahiliya ne na biyu shi wancan an ce awwal man sayyaba sawa'i ba masu ne ko guntun aka ce ba a a shi shi ya kirki ne a bauta wa mutum ya koya wa mutane kaga wannan a yana da damar da zai kirkiri wani abu na alkhairi kamar yadda a lokacin akwai masu ainihin kula da Ka'aba akwai masu ba alhazai ruwan sha duk da ke ba aikin hajji na musulunci ba akwai masu yin kaza da kaza ne amma shi sai da abin da ya kamata gare lalata wa mutane tsarin nan da suke kai na gadon addinin annabi Ibrahim gare ku abu ta gunki to kaga wannan ya samu dalilin hankali amma sai yayi abin da yake da sabon Allah da kansa saboda haka mai gwamnati ya alheri sai ya amma dalilin hankali ya aiko kina to irin waɗannan su ko da a lokacin fasara ne za a yi musu ainihin ukuwa akan laifin shi to wannan ayat da idan mawata su ila ita ce asali cewa Allah baya wa ahlul fatara azaba amma akwai waɗansu istisna'at kamar wannan ya mace da rai da aka binne to Allah zai azaba kai to idan al-mau'udu su idan Allah ya tambayi al-mau'uda yarinya da aka fitar da rai Allah in ya tashe ta zai raya ta zai tambayi ta ranar alkiyama li ayyi bi ayyi dhanbin qutilat Allah ya ce ke kuwa wani laifi kike aka kashe ki kaga wannan an an kallaba aikin an kallaba zahirin tambayar a zahiri wanda ya nufin za a tambaya a ce laifin ne kima kashe ta ya san sai malaka tabbiki kan lika'ila ita za a tambaya saboda wanda ya laifin ai ya san ba laifin da ta aikata to daga yin tambayar kamar ya yanke kansa hukunci ne cewa shi ya zalunci kansa ya cancanci duk hukumar da za a masa saboda kuka abu da ya mana kyau babu da ni sai ba shi za a tambaya ita za a tambaya saboda daga yin mata tambayar kamar an ba ta aka tafa laifin ka san dole ba za a kyale ka kamar yadda Allah yake faɗa mana kan annabi Isa ko idza qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahan min dunillah kaga ranar alkiyama ne ga kafiran da suka bai tawa annabi ita sai bauta ba wasa amma Allah bai tambaye sai me yasa bauta a nan sai ce alaihi kai kace a bauta maka kada ai musulunci amma sai tambaya ita a anta qulta kai kace a bauta maka ba ni ba Allah tambaye shi to daga nan masu wutan nan kafin annabi ta bada amsa sun san cewa sun shiga tashin hankali sun shiga bala'i to irin nan ne Allah sai tambayi wanda aka kashe din yace bi ayi zambin qutila laifin da kika yi aka kashe ki da ranki wa qul a bi kasri ta'i hikayatan lima tafadabu bihi bi ayi zambin qutilti kare ne me kuma da ayi zambin qutilat a tambaya ce me sai a kace ta ke ji akan ta da ayi zambin qutil kadan shi wannan qutilat din shine qira'at da shi su ba ita yake yi ba ita ne bi kasir ta'i da kadan da ayi zambin qutilat to an karanta da wata qira'a wadda shi ko ita ta qira'a kenan bi ayi zambin qutil akwai wannan da ne ma a kace shi وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب أنت تأتيني الله ما أبن دني نيوا ويتني وإذا الصحف نشر حتى إذا كذا الصحف إذا كذا صحف الأعمال تتبين أيكم باي نشرت أن أن تيدي كاتا أي فتي هات وبسر أن فتو دسو أن بكو تتبين أيكم باي أن باقوا تتبين malamai suna cewa takaddun ayyukan bayi kowane bawa aikinsa takaddar za a ran da ya mutu za a naɗe ta a rataye ta a al'arshi sai ranar lafiya ta wuce a bar shi to ka daga wannan bishirar din ma'ana za a watsa ta kowa za a miƙa mai kasa takarda mumini a hannun dama shi kafiri a hannun hagu ta bayan din nan a ramar ranar alkiyama kenan wa idza sama'u kushidat idan ka ga sama kushidat an an ɗaye ta alkash ma'ana an ɗaye kamar ɗayewar da ake wa tsaɗe fatar dabba sai dai ana cewa asalh idan asalh ana faɗa ne lijuludil an'am kamar tinkiya da akuya da saniya su ne sulika dilduwa an kare an ɓara fatarsa amma idan raƙumi ne gairul ibil amma idan raƙumi ne sai a ce ku shida dildul ibil ma'ana shine na raƙumi shi ba a cewa sulika shi sai ku shida to yan sama kamar yadda take a ɗanfaren nan to da wanda cewa an ɗaye ta kamar wani wata dabba sai da fatan take amanne a inda take za a cinje ta a cire ta daga gurin shi ne ta nuzi an amaki ne haka ma ya yuza uljildu an sha kamar dai cire fatar dabba haka za ga an cire saman nan ko an wutar da sama daga gurin da take wa idal jahimu su'irat idan ka ga wutar nan ta azaba annaru wuta su'irat an rura ta an rura wuta bi takfir wata ko su'irat ko su'irat ma'ana uddidat idan ka ga an hura ta da tana ta ci wal iyaz billah wa idza al jannatu uzlifat idan ka ga al janna uzlifat an kusanto da al janna ko li ahliha ay qurban li ahliha an kusanto da al janna ga ahalin talbiyat biyar kula dan su shiga wa jawabu idza awwal sura ma ulfa alaiha tun da farko da ta idza idza idza dan jawabin shine to aliban nafsu ma ahada to jawabin duk wannan in kana kaza in kaza to ranar da wani abu ta faru to aliban nafsu ma ahadarat kowa a ranar zai ga sakamakon abin da yake kowane rai alimat kowace rai a ranar za ta san na wani irin sani ma'ana ala ilmin musahaba bil yaqin ilmi wanda ba ku kuntu kowa a ranar zai tabbatar zai yi ilmin cewa lalle wannan shi ranar da ba mu labari ranar alkiyama to kowace rai wakata hadhihi al mazkurat lokacin wannan abubuwa a goyon alkiyama to kowace rai za ta san ma ahadarat za ta da ma'ana alimat ilma yaqinin wara'at za ta gani za ta san ma ahdarat abin da ta aikata na alkhairi ko na sharri da shi a gabanta kamar kamar ayan nan ta ta abin nan ko yau mata da kullu nafsin ma amilan min khairin muqdara da abin da rai ya aikata a ranar zai gashi aikin nan an kawo shi yana gani wa ma amilan min su ko abin da aikata na zunubi shi ba zai gani shi fa yablu anna bayraha bayrahu amadan bayda to Allah ya sa mana cikin wanda ya aikata na alkhairi din Allah ya kiyashe mu daga wannan misali za mu tsaya a ko alhamdulillah